ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له ومن يضلل من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata sha biyar ga watan jumadal akhira shekara ta 1445 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da 28 ga watan sha biyu shekara ta 2023 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasa littafin mai albarka na riyadu salihin wallafar babban malami a sheik abu zakariya yahya bin sharaf annawawi allah ya ji malam da rahamarsa yan uwa muna nan dai a cikin kitabul mansurati wal mulah wancan sati da ya gabata idan ba a manta ba mun tsaya ne a hadisin uwar mu'minina na Aisha Allah ya kara mata yarda hadisin da a abin da ya faru ya faru tsakaninta da ɗanta abdullah ibn zubair radiyallahu anhu wanda kun je da ta ƙarke tsakaninsu daga ƙarshe da na'isha ta yafe wa ɗanta amma ta yi kaffara yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi hadisin uqba ibn amir Allah ya ƙara masa yarda malin cewa an uqbata ibn amirin radiyallahu anhu an karɓo daga sahabi uqba ɗan amir Allah ya ƙara masa yarda anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kharaja ila qatla uhudin ya fita zuwa ga inda shahidan uhudu suke a kwakwance qatla uhudin su ne waɗanda aka kashe a yaƙin uhudu daga cikin musulmi fasalla alaihim annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya musu sallah ba da samani sinina bayan yakin uhud da shekara takwas kalmuwar di'ilil ahya'i wal amwat kamar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana ban kwana ne ga rayayyu da kuma matattu gaba ɗaya ma'ana dab yake sallallahu alaihi wasallam shi ma da barin duniyar to yanzu ban kwana ake sun matsala ilal mimbari sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma ya shiga masallaci ya hau kan mimbarinsa faƙala ya fara wa sahabbai hutuba kamar haka ya ce inni baina aidikum faratun hakika ni gaba gare ku marigayi ne ma'ana zan riga ku tafiya shine faratun wanda ya rigayi wasu wa ana shahidun alaikum kuma ni mai shaida ne a kanku ni mai ba da shaida ne a kanku ku al'ummata ko kuma ku sahabbaina Allah ƙara musu yarda wa inna maw'idakum alhawbu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace gurin haduwar mu almaw'i shine meeting point gurin haduwa ta ni da ku shine alhawb tafki ko ƙoramar da Allah maɗaukakin sarki ya ba wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ita ma'ana ranar tashin alkiyama inda za mu haɗu gurin haɗuwar bayan na tafi shine gurin tafki na Allah ya mana daga ciki wa inni la anzuru ilaihi min maqami hadha annabi ya ce hakika ni ina hango wannan tafkin nawa daga inda nake tsaye akan mimbarina na sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukin sarki yana nuna masa wannan tafkin nasa wanda sai an je lahira za a sha yanzu Allah subhanahu wata'ala annabi na kan mimbari a tsaye ne wa sabai magana Allah ya yaye masa yana nuna masa shi ne ke gaya musu cewa a yanzu haka da nake muku magana ina hango wannan tafkin nawa min makami haza ina tsaye a nan inda nake dinnan ina hango shi haza wa inni lastu akhsha alaikum an tushriku annabi yace haƙiƙa ni ba na ji muku tsoron za ku yi shirka bayana idan na tafi na bakku ba na ji muku tsoron za ku yi ridda ku bar addinin musulunci walakin akhsha alaikum duniya sai dai abin da nake ji muku tsoro shine duniya an tanafasuha kada ku yi gasa da rigegeniya a cikin neman duniya wannan yana sai ya wuce wannan wannan yana sai ya tsera wannan wannan yana sai ya kamo wannan amma wajen neman duniya wajen tara duniya wajen abin da ya shafi al'amarin duniya annabi ya ce shine abin da nake ji muku tsoro qala marwacin hadisi uqba ibn amir Allah ƙara masa yarda yace fa kanat akhira nadratin nazartuha ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace wannan shine kallo na ƙarshe da nayi wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga lokacin ban ƙara ganin sa akan mimbari yana hudu ba Allah subhanahu wataala ya dauke masoyinsa sallallahu alaihi wa sallam ma'ana ba wai bai ƙara ganin shi bane kwata kwata kamar yadda zamu zo mu ji arwayar gaba abin da yake nufi shine bai ƙara ganin shi tsaye kan mimbari yana mutane hudu ba ba wannan hadisi yan uwa kamar yadda muka ji shi an karɓo shi daga uquba dan amir Allah ƙara masa yarda uquba yake ba mu labari cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fita wata rana zuwa qatla uhud waɗanda aka kashe a yakin uhud kamar yadda kuka sani yan uwa yakin uhud an yi shi ne a shekara ta uku bayan hijira zuwa shekara ta hudu a wannan shekarar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka kwafsa ko suka haɗu da shi da mutanen maka ƙarƙashin jagorancin abu safiyan ibn harb radiyallahu ta'ala anhu lokacin bai musulunta ba an yaki a shekara ta uku ko ta hudu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sahabbansa sun haɗu da mashirkan maka a wannan waje da ake ce masa uhudu shi uhudun dutse ne kamar yadda ko yanzu ka je garin madina uhudu yana nan a tsaye za a nuna maka shi wani dutse ne mai falala mai daraja annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu uhudu dutse ne da muna son sa yana son in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dutsen uhudu yana son annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana son sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ce mu kuma muna son sa mu muna son sa to a wannan daidai wajen na Uhudu anan akai wannan yaki na Uhudu a yaki ne da Allah subhanahu wataala ya jarraba al'ummar musulmi a cikin sa saboda an yi asarar rayuka da yawa amma babban dalilin da ya jawo wannan asarar rayukan shine saba umarni daya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayar ya bayar karkashin abdullahi ibn jubair ya ɗora shi tare da wajen wasu mutum hamsin akan wani dutse da ake ce masa jabalin rumat jabalin rumat sunan dutsen kenan yana kusa da hudu tsakaninsa da a garin madina masallacin manzon allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar kilomita uku ne shi wannan dutsen to sai annabi ya dora wannan sahabi ya dora shi a matsayin jagoran kwamandan waɗannan mutane sun su hamsin ya ce ku zauna a kan wannan dutse na rumati duk yadda yaƙi ya kaya duk yadda yaƙi ya juya ko mu muke da nasara ko nasara aka yi a kan makara ku sauko kuna kai kai ko gani ku kai shaho ya sauko yana ɗaukan namanmu saboda cin nasara kada ku sauko ku zauna a kai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka shiga filin daga shi da sahabbai aka fara yaƙi ana fara yaƙi kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya ba da nasara wa musulmi sai suka mamaye kafirai sai suka fara samun nasara a kansu suna fara samun nasara a kansu kafirai sai suka juya da gudu suna zubar da makamansu da kayan yaƙinsu saboda musulmi wanda suke filin daga sai suka ringa ɗibar ganima suka ringa ɗibar ganima saboda galibi waɗancan lokaci larabawa suna alfahari zaka ga wani hatta takobin da yake rikewa takobi ce ta gwal takobi ce ta zinare kaga in ka samu takobin zinare ba ka samu ganima ba so da ka sai aka ringa ɗiban ganima waɗancan mutane da suke kan dutse sai suka ga ai gafa giwa ta faɗi su kuma sa an ce su zauna akan dutse saboda ka sai suka ce wannan fa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shawara fa yake ba mu ba umarni ba shi sahabin da aka dora a matsayin jagora ya ce a'a annabi umarni yake ba ku kakku sako suka ce a'a lalle annabi fa shawara yake ba mu saboda kan mu za mu sauka mu je mu ɗebi ganima saboda ka sai a cika rabi gida biyu wasu daga cikin su suka sauka suka tafi ɗiban ganima wasu kuma ƴan kaɗan wanda ba su da yawa ƴan kaɗan ne ba za su taka karya ba balle su karya saboda ka ba za su yi abin da ya kamata ba sai suka sai suka saura akan dutsen to suna sauka daga kan wannan dutsen shine sai Allah maɗaukakin sarki ya zartar da abin da ya zartar shine akwai wani matashi a lokacin jarumi gwarzo daga cikin ƙuraishawa wanda suka to daga garin makka shine khalid ibn al-walid saifullahi al-maslul lokacin bai musulunta ba kawai sai ya jawo wata runduna sai suka zaga ta bayan dutsen nan saboda ka ƴan sauran sahabban da suka rage akan dutsen sai suka gama da su suka kashe su saboda ka sai suka zagayo ta bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sahabbansa kada ku manta ƙuraishawa sun gudu su annabi sun sasa a tsakiya yanzu kuma ga kafirai sun to ta baya kun ga an sa musulmi a mai kenan a tsakiya ba sai yaƙi ya juya ba kuma musulmi sun kora kuma yanzu su aka sa a tsakiya shikenan kawai sai aka yi ta kashe musulmi aka yi ta zubar da musulmi sai da aka kashe mutum saba'in da wani abu saba'in da wani abin a lokacin aka kashe musulmi suke shahada saboda haka a cikin waɗanda aka kashe har da baffan manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi Hamza ibn Abdul Muttalib sai da aka kashe shi a wannan yaƙin da sauran sahabbai da yawa duk sun yi shahada a wannan yaƙin to waɗannan mutane kusan guda saba'in da wani abin da aka kashe duk anan inda aka kashe su anan aka binne su ba ɗauke su an kai su makabarta ba an fara wasu daga cikin sahabbai sun zo sun fara ɗaukar gawawwakin suna kaiwa za su kai wasu gurare ko kuma su kai makabarta da aka saba binne mutane sai annabi ya dakatar da su yasa aka yi kuwa cewa duk inda mutum ya mutu a wannan fili na udu a nan za a binne shi so da aka sabai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yasa aka haɗa musu kabari a nan uhudu aka rinka jera su a ciki sai annabi ya tambaya ya ce wane ne ya fi karatun alkur'ani sai a sa shi a gaba waye suka za haka annabi ya rinka jera su duk aka sa su ana aka binne su to kun ga ƴan uwa darasin da zamu dauka anan wajen shine saba umarnin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi guda daya ya jawo asarar rai kusan guda 70 lokaci guda annabi ce musa ya tsaya akan dutse suka sakko sai da aka yi asara kusan mutum 70 da wani abin ba kuma ga magarin mutane ba sahabban manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi jajirtattu aka shi a wannan lokacin shine Allah madaukakin sarki ya hankalin sahabbai ce wala qad sadaqakumullahu wa'adahu id tahussunahum bi idnihi hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna Allah subhanahu wa ta'ala ce minkum may yuridu ad-dunya wa minkum من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله ذو فضل على المؤمنين الله سبحانه وتعالى ولقد صدقكم الله وعده تبس حقيقة الله مدوكين سركي يا غسغتا muku alƙawarinsa iz tahussunahum bi idnihi lokacin da karan farko kuka mamaye su kuka fara cin nasara akan su hatta idza fashiltum har sai da kuka karye wa asaitum kuka saba umarnin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi min ba'adi ma arakum ma tuhibbuna bayan an nuna muku abin da kuke so me abin da kuke so shine ganima Allah subhanahu wataala ce sai da kuka samu karaya kuka samu matsala sakamakon ganima da kuka fara gani Allah ce minkum may yuridu dunya daga cikin ku akwai wanda duniya suke bukata ita ce wannan ganimar da ake diba wa minkum may yuridu al-akhirah wasu kuma lahira sai bukata su ne wanda suke saura akan dutsen suka ce duk abin da za a yi suna kan dutsen ba za su sauko ba Allah ce summa sarafakum anhum liyabtaliyakum sannan Allah madaukakin sarki ya juyar da kafirai ya dora su akan ku dan ya jarrabe ku lalle Allah madaukakin sarki ma abocin falala ne ga mu'minai haka Allah subhanahu wataala ya zargi mu'minai bisa saba umarnin annabi tsira da aminci sai tabbata a gare shi to kuma yadda na gaya muku waɗannan waɗanda aka kashe a wannan filin dagar an binne su ne a wannan wurin da ake ce masa uhudu kusa da wannan dutse na uhudu suna nan har yanzu in ka je inda suka aka babbane su din yana nan idan waɗanda suka je aikin haji suka je ziyara ana zuwa a yi musu addu'a eh shuhada wa uhud ana zuwa a yi musu addu'a har yanzu to waɗannan guraren shine bayan shekara takwas da wannan yakin na gaya muku an yi yakin uda a shekara ta uku ga kuma shekara takwas shekara nawa kenan shekara ta goma sha ɗaya shekara da manzon Allah ya bar duniya kenan sallallahu alaihi wasallam to shine sai annabi ya je wannan wajen ya tsaya yayi musu addu'a yayi musu addu'a yayi musu addu'a shine mai rawacin hadisi yake cewa kai ka ce annabi ban kwana yake yi ga rayayyu da matattu su matattu me ban kwanan da yake da su wannan addu'a da ya je musu ta musamman su kuma rayayyu fa shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ai yayi aikin hajji a wannan a wannan shekara kuma ya ga wa sabai cewa la'alli la'alli la alqakum ba'd mai yiwa ba zan ƙara haɗuwa da kuwa bayan wannan lokacin ko ba da ami haza bayan shekara ta wannan mai yiwa daga wannan shekara ba zan ƙara haɗuwa da ku ba ma'ana Allah maɗaukakin sarki ba zai ƙara raya ni ba na ƙara samun damar yin aikin hajji tare da ku kaga annabi me yake musu kenan ban kwana to shine abin da ake nufi kamar ban kwana yake wa rayayyu da kuma matattu gaba ɗaya sallallahu alaihi wa sallam sun matsala al'ilal mimbar bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dawo saboda haka sai ya shiga masallaci kuma sai hau mimbari sahabbai suka zauna suka saurari abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaya musu faƙala sai annabi ce musu inni baina aidikum faratun haƙiƙa ni gaba gare ku marigayi ne mai riga ku ne alfarat galibi laraba suna amfani da kalmar faratun ga idan an taho a cikin runduna to akwai wanda suke sauri idan ana so a yada zango a wani waje akwai wanda za su yi sauri kamun a karaso wajen sai su karasa wajen sai su dan kafa tanti a dan kakkaro itatuwa inda za a dan hura wuta da sauransu to su ake cewa farab wanda suka riga rundunar zuwa don su yi musu tanadin abin da za su yi mai za su zo su tarar don a samu masauki mai kyau to annabi ya ce ni zan riga ku zan riga ku tafiya wajen Allah madaukakin sarki sallallahu alaihi wa sallam ya ce kuma wa ana shahidun alaikum kuma ni mai ba da shaida ne a kanku ma'ana wannan al'umma ta annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi zai ba da shaida a kanta zai kuma ba da kyakkyawar shaida a kanmu insha Allah ta'ala fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula'i shahida haka Allah madaukakin sarki ya ce wa kaifa yaya al'amarin zai kasance ya rasulullah idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin idan muka zo da kowace al'umma mai bata shaida idan ka san haka Allah madaukakin sarki zai dauko a barna tashin alkiyama kowace al'umma sai an nemi shaida akan su kowace al'umma to mu kuma al'umma manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a garshe mu ne za mu yi shaida mu ne za mu yi shaida akan sauran al'ummatai al'ummar annabi Musa annabi Isa annabi ibrahim annabi nuh annabi lut duk mu zamu bada shaida akan su aina muka sani shine Allah ba mu labari a cikin alqur'anin sa ba haka bane kazzabat qaum nuhin almursalin id qala lahum aquhum nuh ala tattaquna kazzabat samud almursalin kazzabat aad almursalin kazzaba ashabul aikat haka duk Allah ba mu labari Allah maɗaukakin sarki ya turo musu annabawa ga abin da suka faɗa ga amsar da annabawan suka ba su ga kuma yadda suka ki imani da annabawa to da wannan za mu yi amfani mu ba da shaida to shine Allah maɗaukakin sarki ta fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin sai Allah ce waji'ina bika ala haula'i shahidan sannan muka zo da kai a matsayin mai ba da shaida akan waɗannan al'ummatai suwa kenan sabansa al'ummarsa kenan saboda haka mu idan muka bada shaida mu kuma waye zai bada shaida akan mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu za mu bada shaida akan wasu mu kuma waye shaida mu shine sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to shine abinda annabi yake ishara anan wa ana shahidun alaikum ni mai bada shaida ne akan ku ka san ku annabi in zai bada shaida akan mu ai zai bada shaida mai kyau insha Allah ta'ala eh muna cikin wanda a bada shaida akan su in Allah ya so ya yarda sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa inna maw'idakumul hawdu haƙiƙa gurin haɗuwa ta ni da ku tunda annabi tafiya zai yana ban kwana da su ne yace gurin haɗuwa ta da ku meeting point din mu ni da ku shine alhaudu tafkina ruwa na alkausara da Allah madaukakin sarki wa annabin sa alƙawari inna a'taina kalkausar haƙiƙa mun baka alkausar ruwa na alkausar tafki ne da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi alkawarin bashi shi wato wani irin ruwa ne uwa da annabi ya tashi wasafa shi ya ce farinsa ya fi madara ya fi nono sannan zaƙinsa ya fi zuma zaƙinsa ya fi zuma duwatsun da suke cikinsa irin 'yan duwatsun da na cikin ruwa kai ka ce gwalagwalai ne haka suke sannan adadin kofuna da ake ajewa na shan ruwa shine adadin taurarin sama adadin taurarin sama kuwa ya san adadin su ka san kowa zai samu kuwa eh kowa zai samu to haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kamanta shi tafki ne da za a je a sha ruwa a wajen lokacin da kishirwa ta kai tsanani an yi wannan tsayuwar da aka yi ta firin tashin alkiyama wanda za a kusanto da rana to bayan an gama wannan kuma za a je a sha wannan ruwan kaga akwai kishirwa to a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai zo yana cewa ku taho ku taho ku taho a zo a sha al'umma ta a taho za a je a yi tasha a yi tasha wani annabi ya dauka hisabin ɗinsa da kansa ya dauka ya basu su sha annabi ya ebo ya basu su sha wasu kuma su dauka su sha da kansu haka abin zai kasance amma dai muminai za su sha annabi ya ce daga cikin mutane kuma akwai wanda za idan sun zo za a kore su za a fatattake su ba za a basu masu sha ba eh saboda sun canza abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kawo musu na sako sun kirkiro abubuwa na bidiyo'i sun cuso su cikin addini kuma sun ce lallai addini ne to irin wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan yaga ana koran su zai ce al'umma ta nufi sai a ce a'a ai bayan ka tafi sun caccanza sun gyaggyara wasu abubuwa sun kawo wasu abubuwa sai annabi ya ce fasuhukan fasukan ai nesa da su ai nesa da su Allah ya sa ba mu ciki sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa inni la anzuru ilaihi min maqami hada kun ga wannan tafkin nawa yanzu da nake muku magana ana hango shi akwai abin da ake akwai abin da ake cewa mukashafa shine Allah madaukakin sarki ya yaye wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hijabi hango wasu abubuwa to ita mukashafa kala biyu ce akwai mukashafa da akan yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a yaye masa wani al'amari daga cikin al'amuran duniya ya gani kamar yana nan ya ga abin da ke faruwa a inda tafiyarsa daga inda take ta kai tafiyar wata ɗaya mukashafa ce mukashafa ce kamar lokacin da aka yakin mu'tata yakin da aka kashe la yakin da mun karanta shi a baya ko wanda aka kashe Jafar aka kashe Abdullah bin Rawaha aka kashe wa Zaid bin Harisa to kun ga annabi yana yana Madina yake ba sabai labari cewa ga wani ya karbi tuta an kashe shi ga wani wannan mukashafa ce ita irin wannan mukashafa din Allah madaukakin sarki yakan yi wa manzanni yakan yi wasu ma daga cikin bayan Allah kamar yadda ya tabbata sayyidina Umar dan Khattabi Allah ya masa irin wannan mukashafa yana zaune a garin Madina yana kin minbari na hudu ba sai aka jina ya sariyatul jabal al jabala jabala ya sariya sariya shine komandan yakin sayyidina Umar lokacin da ya tura shi yaki tafiya ce daga mai nisa daga garin Madina zuwa inda su sariya suke amma kawai sai aka sai aka sayyidina Umar yana cewa ya sariyatul jabal al jabala ɓuya a baya ku shiga bayan dutsen nan ku shiga bayan dutsen nan bayan su sariya sun dawo daga yaƙi shine yake ba wa sauran sabai labari cewa wallahi yaƙi ya rincaɓe an rasa yadda za a yi sun shiga wata kwana kawai sai ji maryar amirul mu'minin sayyidina umar ya ce musu ku shiga bayan dutse ku shiga bayan dutse yace bayan dutsen da muka shiga kuma ta dalilin haka Allah ya ba mu nasara kun ga muka shafa ce wannan sayyidina umar yana cikin garin Madina ya hango sariya inda ya tura sai yaƙi can akwai kuma mukashafa ta biyu shine Allah madaukakin sarki ya nuna wa mutum wani abu daga cikin abubuwan da suke aljanna ko wuta ma'ana abin da yake rayuwa ce ba ta nan ba to wannan babu wanda ake wasi annabawan Allah ina fata an fahimta kamar yadda ya faru ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wannan hadisi Allah ya nuna masa me tafkinsa ya nuna masa yana kan mimbari a cikin garin Madina a cikin masallacinsa kamar yadda wata rana hadisin Muslim annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi yana cikin yana cikin sallah sallah yake yi sai aga ya dan yi gaba kadan ya dan yi taki daya biyu sai aga ya mika hannu kamar zai kamo wani abu sai aga ya dawo da hannunsa bayan sun gama sallah suke tambayi sai annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi sai Allah madaukakin sarki nuna min aljanna ina cikin sallah aljanna Allah ya nuna min aljanna ina cikin sallah shine naga wani dan itatu dan itace katoto haka na mika hannu zan tsinko aka ce ba yanzu ba sai da na tsinkun aka ci babu wanda zai ƙara jin yunwa eh da an tsinko dan itan aljanna an ka ci kenan ba kai ba yunwa ba kai ba bukata abinci ka kudin ka san wuta kenan ko Allah ya sa mu dace wannan mukashafa ce ita ma Allah madaukakin sarki ne wa annabinsa irin wannan babu wanda yake samunta sai annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi sai kuma wasu daga cikin annabawan Allah to sai annabi ya ce haza wa inni yace wa inni lastu akhsha alaikum an tushriku annabi ya ce bana ji muku tsoron za ku yi shirka sahabbai ba wai annabi na ji musu tsoron za su yi shirka ba dan a lokacin daulolin musulunci sun kakkafu addini ya samu gindin zama zancen wani sahabi ko wani mutum musulmi ya canza addini ya koma shirka wannan da wahala annabi ya ce ba wannan nake ji muku tsoro ba walakin akhsha alaikum ad-dunya abin da nake ji muku tsoro ita ce duniya an tanafasu fiha ko an tanafasuha kada ku je ku rinka gasa a cikin ta wannan yace sai ya kamo wannan wannan yace sai yayi irin rigar wannan wannan yace sai yayi irin gidan wancan wannan yace sai yayi irin motar wannan wannan yace account ɗinsa sai ya cika da kuɗi irin na wancan wannan yace sai yayi mulki irin na wannan wannan yace sai yayi makami irin na wannan ba shine gasar duniya ba annabi yace abin da yake ji mana tsoro kenan yan uwa abin da yake faruwa a yanzu kenan ko ba shi bane shine gasa gasa neman duniya ta kowanne irin hali dan ka kera sa'a dan ka same ta shi sa ma zaka ga saboda wannan abin zaka ga mutane sun yarda ta kowace irin hanya za su samu kuɗi su samu eh suka ce wai alhalalu ma halla ala yadayka wal haramu ma lam ya'tika suka ce wai halal shine kawai duk abin da yazo hannunka ko ma ta yaya yazo inda yazo shine halal shi ko haramun shine abin da bai zo ba to sai ga Allah ya rubuta maka kenan kun gane abin kuwa ko kun gane magana kuwa halal shi ne wai duk abin da ya zo hannunka ko sata kai ko fashi da makami ko kwace duk hanyar da mutum in dai abin ya zo hannunka to sunan halal su a wajensu amma haramun shi ne abin da bai zo wajenka ba abin da bai zo ba to haramun ne to kaga wannan ai wata ibara ce ta kokarin mai halatta haram Allah ya kiyaye annabi ya ce abin da yake ji mana tsaro shine gasa a cikin duniya amma ga sa a cikin lahira shine abin da ake so malamai suka ce daga cikin abin da zamu dauka a cikin wannan hadisi shine a rashin halaccin gasa a cikin duniya ba daidai bane ka yi rayuwarka daidai taka ka ɗauki abu daidai abin da zaka iya yi wane da wane sun yi abu kaza haka Allah maɗaukakin sarki ya hore musu ya ba su dama Allah ya sa musu albarka a cikin nasu ni ma bari na abin da zan iya yi ni abin da nake da dama akan sa ba irin na wani ba in ka ce za ka sawa kanka gasa lallai sai ka yi abin da wane neman gasar duniya to Allah za ka wahalar da kanka kullum kana cikin damuwa da bakin ciki dan wani ya wuce ka har abada ba ka iya kamo shi ba ba haka bane har abada haka Allah ya tsara rayuwar wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fil rizqi haka Allah ya faɗa faddala ba'dakum ala ba'din fil rizqi Allah subhanahu wataala ya fifita sashin ku akan sashi akan arziki haka ya kaddara babu wanda ya isa ya canza abin to kai yanzu wanda Allah ya ce ya fifita shi akan akan arziki kai kuma shi kake kallo yayi riga ka ce sai ka irin ta yayi mota ka ce sai ya irin yayi gida kaga zai gaji yadda kai in shi baya jin haka Allah ya sani wani in yana bada kuɗi wallahi kamar yayi yake ba ruwansa kamar yayi yake ba babu ruwansa kuma in ya bada gobe wanda suka ninka wannan za su shigo haka wallahi yan uwa idan Allah madaukakin sarki ya kaddara maka za ka yi arziki za ka yi mamaki za ka yi mamaki ko ciyawa ka ɗauka sai ga ta zama kuɗi ba wai ta zama kuɗi hannunka ba a'a ko ciyawa sai ga ana rubunta kowa so yake zo ya siya wannan ciyawa ta hannunka haka Allah ya kaddara sai ka yi kuɗi wani kuma Allah ya kaddara masa talauci ya zai yi sai ya haƙuri Allah rawa masa talauci eh Allah ya saba mu bane a to wake san talauci saboda Allah amma ko kana so yawwa amma dai haka Allah ya tsara rayuwar kada kai gasa kai rayuwarka amma abin da ya shafi addini yi gasa wa fi zalika falyatana fasilmutana fusul yi gasa addini ka yi gasa wajen azumin litinin da alhamis yi gasa wajen kiyamar laili yi gasa wajen zuwan sallar jam'i yi gasa wajen ziyarar yan uwa yi gasa wajen sadaka da kyauta ka yi gasa anan anan ake gane waye zai riga wani dan neman aljanna ake anan wajen sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa sari'u ila magfiratin min haka Allah yake faɗa ku yi tsere ku ku yi rige-rige a gani da kai wa zai riga shiga aljanna shi ne abin da ya kamata amma yanzu ba ma rige ba ma tsere wajen addini sai tsere wajen duniya yanzu babu ruwanka dan abokin kai na kiyamar laili ha'a shi ya ga dama shi ya wahalar da kansa ya kwanta ya bacin haka yake gani abokin kai na zuwa makaranta kullum ya je ya karatu dan wahala kenan wallahi wani haka yake gani wani haka yake gani dan wahala eh ba shi da aikin yi amma abin da ya shafi duniya fa idan ya ga kayi sabon kaya ka sa sabon riga to anan za ka gani wa da wani shaddan da Allah nawa ka sai ta ne kai amma ba ta yi kyau kai wannan takalmin wannan kaza burin sa wai a ina zai samu irin wannan yayi dan Allah haka ne ko ba haka bane abin da ya shafi addini ba a gasa a kansa a duniya ake gasa to abin da annabi ke ji mana tsoro kenan gashi shi abin da nake ji muku tsoro kenan ba wai za ku zama arna ba a'a wannan in Allah ya yarda Allah ya tsare al'umma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sahabbansa amma abin da nake ji muku tsoro shine duniya kada a baku ita ku je ku yi ta gasa a cikinta shi sa hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce karshen duniya za a samu wasu daga cikin al'ummarsa su bauta wa gunki su shirka la taqumu sa'a hatta talhaqa ummatun min hatta talhaqa qaba'ilun min ummati al-awsan annabi yace la taqumu sa'a ta ta'buda min ummati al-awsan aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da mata lafazin hadisi annabi ce alƙiyama ba za ta tashi ba har sai an samu wasu daga cikin al'umma ta sun bauta wa gumaka wannan sai ya faru dole ne zai faru amma abin da annabi yake nufi shine a cikin sahabbansa wannan ba a sa tsammani za a samu wanda za su bar addinin musulunci ko abin da ya kamata haka Allah subhanahu wata'ala ya samu dace mala yace uquba yace wannan shine kallo na karshe da yawa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wannan hadisin bukhari da muslim suka fitar da shi wa fi riwayatin walakin akhsha alaikum ad-dunya wata riwaya kuma annabi cewa sai dai ina ji muku tsoron duniya an tanafasu fiha kada ku yi gasa a cikin ta wa taqtatilu ku rinka fada kuna karkashe junan ku saboda duniya fatahliku sai ku halaka kama halaka man kana qablakum kamar yadda wanda suke kafin ku suka halaka yan uwa yanzu ana kashe juna akan duniya ko ba a kashewa ana kashewa shine abin da yafi yawa yanzu wanda zaka ji an ce sun je sun kama mutum sun yanka shi sun kama mutum sun yi garkuwa da shi in ba a ba su kuɗi ba su kashe shi wannan dan lahira suka yi wannan dan lahira suka yi ba galibi kisan kan da ake yanzu kisa ne kawai da ake da neman duniya a kama mutum da ransa yana ji yana gani a kashe shi a kwakwale mai ido a cire masa bangaren jikinsa wanda lahira za a nema da shi lahira za a nema da shi ba duk abubuwa ne yan uwa idan ku kalle su da kyau za ku ga annabi mana ishara zuwa gare su za su faru dama kawai masu imani abin da suke jira shine faruwar abin kuma suna addu'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye su amma dai dole sai abin ya faru tunda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wallahi la mahala sai abin ya faru babu abin da zai hana shi faruwa kamar yadda muke ta gani kullum ka tashi zaka zance an kashe mutane anan an kashe mutane anan tsakanin musulmi da musulmi tsakanin musulmi da musulmi musulmi ne zai kashe dan uwansa musulmi neman duniya kama halaka man kana qablakum qala uqba uqba ibn amir yake cewa fa kana fa kana akhir ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala al-minbari yace wannan shine kallo na karshe da na yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a kan mimbari kun ji ko ma'ana ba kallo na ƙarshe da ya masa ba shi da shi a'a kallo da ya masa na ƙarshe a kan mimbari tunda annabi ya yi wannan huɗuba ne da 'yan kwanaki kaɗan sai ya kwanta rashin lafiyar ajali wanda bai ƙara tashi ba rashin lafiyar da annabi ya kwanta tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ƙara tashi ba tun annabi yana ɗan iya rarrafawa sallallahu alaihi wasallam ya fito masallaci ya sallah da mutane sai da ta kasance ba annabi ya daina ya fita masallaci ba kai abin da zai sa annabi ya bai fita masallaci ba abu ne karami sai dai sayyidina abubakar siddiq ya shige gaba yana sallah yana kuka yana tuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ana cikin sallah sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan ji karfin jikinsa sai sayyidina ali da alfadl dan abbas suka sako annaba tsakiya dan leko saboda ka sai dan dage labule haka ta cikin gida tunda masallacinsa direct cikin gidansa direct cikin masallaci yake shigowa sai dan kalli sahabbai yayi murmushi marmashin nan sai da ya so ya fitini da yawa daga cikinsu sai ga annabi ya fito suna ta murna annabi ya koma tun da ya koma bai ƙara fitowa ba sallallahu alaihi wasallam sai fito da shi akai ai sai sai labari suka ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a bar duniya shine fitowarsa ta ƙarshe sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin wata riwaya kuma tace inni faratun lakum wa ana shahidun alaikum lalle ni ne zan rigaye ku kuma ni ne mai ba da shaida akan ku wa inni wallahi la anzuru la anzuru ila haudi al'ana annabi ce wallahi ni yanzu haka ina kallon wannan tafkin nawa da Allah madaukakin sarki min alƙawarin sa wa inni utitu mafatiha khaza'inil ardi lalle Allah madaukakin sarki ya bani tasko taskokin mabudan ƙasa au mafatihal ardi ko kuma Allah madaukakin sarki ya bani mabudan ƙasa me mabudan taskokin ƙasa ko mabudan ƙasa shi ne Allah maɗaukakin sarki ya nuna wa annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi wannan al'umma ta za ta samu arziki da buɗi da arziki zai yalwata bayan da an shiga cikin talauci da matsi da kunci kada kuma ta daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi akwai wanda kayansa kala ɗaya ne kawai har abada jallansa guda ɗaya ne ko kuma ta da labarin sahabin nan da aka ce ya je ya kawo sadaki aura masa wata mata hadisin wahiba wacce ta zo ta tsaya akan annabi ta ce ya rasulullahi ina ina son ka aure ni annabi sun koyar da kai ya ga shi da ra'ayi sabon ya ce ya rasulullahi in baka da bukata ina so da annabi ya ce je ka kawo ka je ka kawo sadaki ya je duba bashi da komai komai babu aka ce je ka duba ko da zoben karfe ne ka kawo babu ba zoben karfe fa zobe na karfe irin dan naira goma sha biyar babu da Allah wani wani irin talauci ne kayansa jikinsa shi shi kaɗai ne in ya bata ba ba komai abu rera Allah ƙara masa yarda ya ce ya san lokacin da yake tafiya in ka gan shi suka ce wani abin ya sha maye yake saboda yunwa saboda yunwa babu abincin da za a ci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dutse yake sawa a cikinsa ya ɗaure saboda yunwa fa dutse ya sa dutse haka sai ya ɗaure don cikinsa ya nauyi sallallahu alaihi wa sallam don yunwa kawai kai ka san an shiga cikin halin talauci da matsi to Allah ya wa annabi alƙawari cewa ya ba shi mabuɗan ƙasa al'ummarsa za ta samu yalwa ba da mu muke karanta hadisi a nan ba ƙarshen duniya za a rinka yawo da zaka'ar ta mai karɓa ba ba a nan muka karanta ba a nan ne to shine mabuɗan ƙasan al'umma za ta samu arziki tun lokacin sabon annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi an yi futuhat an buɗe garuruwa kala-kala an samu arziki an samu dukiya sosai an samu dukiya sosai na gaya muku akwai sahabin da ya rasu da shebul aka ringa ebo gwal za a raba gado saboda yawansa iba zuba anan iba zuba anan wajen saboda yawan shebul saboda yawan dukiyarsa kaga ai taskokin ƙasa sun samu ko ban samu ba sun samu to shine abin da ake nufi ba kamar yadda na ga wani yaro ya fassara hadisin ba amma yana ba ash'are ne yana da kuma ra'ayin sufanci yayi kokarin cewa ai duk wata kyauta da ka sani ta manzon Allah ce saboda ka duk abin da Allah zai baka sai ya biyo ta hannun manzon Allah manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wasita ne haka ne wannan wasita ne amma wasita ta yi isan maka da saƙo annabi wasiƙa ne duk wani abin da za ka yi tsakaninka da Allah na addini ta nuwa ya kamata ka sani to shi ne wasiƙa ɗin kawai amma idan Allah ya tashi ba da kyauta kai tsaye Allah yake bayarwa baya sa wani tsakiya wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i kai tsaye falyastajibu li wa li uminu bi la'allahum yarshuduna har ya kawo baitin busiri da yake cewa inna min judika duniya wa barrataha ya kawo wannan a matsayin fasar wannan hadisin fa wa inna min judika duniya daga cikin daga dan cikin kyautar da Allah ya baka a duniya akwai duniya dukkaninta wa barrataha da kishiyarta ita ce lahira to ai hadisin ma akan duniya kadai ke bayani ko ita darrataha din fa ya aka yi shigo to Allah ta'ala alam wani zai iya cin karo da fassara ne dai kada ya ruɗe ita abinda muka fassara shine abin da ke daidai insha Allah ta'ala Allah ya samu dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa inni wallahi ma akhafu alaikum an tushriku ba'di walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha wallahi bana ji muku tsoro za ku yi shirka a bayan ƙasa bayana sai dai ina ji muku tsoro ne kada duniya ta samu kuma ku rinka me ku rinka rige-rige kuna gasa a cikin ta sai ce wal maradu bis salati ala qatla uhud abinda ake nufi da sallah akan waɗanda aka kashe a yakin uhudu waɗannan shahidai na uhudu abin da ake nufi shine addu'a ulahum shine addu'a ba wai annabi zuwa ya musu ta sabo sallah ba fa yawa dan kaji abin da aka ce a farkon hadisin ai shine me kharaja ila qatla uhud fasalla alaihim ko ba fa ya musu sallah ba da ya musu addu'a dan as-salatu tana tana zuwa da ma'anar me addu'a ko khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim wa salli alaihim kai musu addu'a ka karbi zakka daga wajen su ka tsarkake su kai musu addu'a ba kai musu sallah ba ko annabin kawo in ka kawo mai sallah sai tare sallah sai Allahu akbar ma sallah ba haka ake nufi ba addu'a ake nufi addu'a ake nufi annabi tsira da aminci tsayar tabbata a gare shi ya tsaya yayi musu addu'a sallallahu alaihi wasallam dan idan mutun ya mutu aka mai sallah ai ba kare masa wata sallar eh idan aka mai sallah shikenan sai dai babu laifi kai idan baka samu ba ka je kan kabarinsa kai masa eh wannan babu laifi amma kada ya zama to shine al'ada dan annabi ya taba yi sallallahu alaihi wasallam annabi ya taba yi eh da bai samu sallah ba ya je ya tsaya akan kabari kuma ya sallah ai mun karanta hadisin ko hadisin wannan matan mai sharan masallaci las salatul ma'rufa ma ce ba sallah sananniya ba ba ita ake nufi ba وعن أبي يزيد وعن أبي زيد أمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال أن كان قودك أبي زيد أمرو بن أخطب الأنصاري متم مدينة لي ألا كارا مسير دا يتي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر النبي إرادة أمن تسأرة تبتع قريش يا من سلر أسباهي أما سلاتي وسئد المنبر باين يا جماعة سلّى sai annabi ya tashi hawa kan mimbari fa khatabna annabi yayi khutba yayi khutba yayi khutba hatta hadarat adh-dhuhr har sai da lokacin sallar azhar ta zo ana hudu ba dan uwa kun gane da kyau tunda aka sallar asuba annabi hawa mimbari ya fara karatu yana hudu ba bai sauka ba sai da aka lokacin sallar azhar yayi mai kiran sallah zai yi kiran sallah sannan annabi ya sauko fa nazala fa sallah ya sauko yayi sallah tare da mutane sun masa idal mimbara sannan ya koma kin mimbari ana gama sallah ya tashi ƙara koma kin mimbari faka ɗaba ya ɗora daga inda aka tsaya ta gaba da hudu ba hatta habaratin la'asur har sai da sallar la'asar ta halattu ‘yan uwa an gane tun daga washe tun daga asuba har la'asar an sauka an yi sallar azar ya ziga la'asar ta zo sun manazala sannan annabi ya sako daga kan mimbari fasalla ya yi sallar la'asar sun masa idal mimbar ya ƙwara kuma kan mimbari sallallahu alaihi wasallam hatta gharabati shamsu har sai da rana ta faɗi yan uwa cir yinin nan annabi akan mimbar ya yi shi cir fa akhbarana ma kana a wannan hudubar yace annabi ya bamu labarin ma kana abinda duk ya kasance a baya wa ma huwa ka'inun da abin da zai kasance a nan gaba ya ce fa'alamuna ahfazuna wanda ya fi mu kiyaye abin da annabi ya faɗa shi ne wanda ya fi mu sanin ayoyin Allah maɗaukakin sarki masana al'ur'ani a cikinmu sun fi mu kiyaye waɗannan abubuwan da annabi ya faɗa wasu malamai kuma suka fassara kamar a sheik mamu salih al-uthaymin ne ce abinda ake nufi da fa'alamu na ahfazna shine wasu annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya faɗa wasu daga cikin mu sun gane abinda annabi ya faɗa faɗa kuma sun haddace wasu kuma sun ji wasu da abubuwa daga ciki wasu kuma sun gudu dan zance irin wannan a ce tun asuba ana yi tun asuba fa har rana ta faɗa annabi yana yana tsaye malamai suka ce wannan shekin nuna maka ƙarfin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarfinsa kai za ka iya tsawa irin wannan ko soja ne kai tun asuba ba fa kuma tsaye kawai magana fa yake yi khutba yake yi sallallahu alaihi wasallam yi yake yi yake sallallahu alaihi wasallam idan kuma lokacin sallah sai ya sauko a cikin hadisin kaf ba ku ji inda aka ce annabi ya tsaya ya ci abinci ba shi da wasu malamai suka ce me bi manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi azumi yake yi wasu kuma suka ce a'a ai wannan hudu ce ta dauke masa hankali yunwun ma ta tafi wannan hudu ce ta dauke masa hankali yunwun ma gaba ɗaya bai ji ta ba amma baka ji inda aka ce an sai an yi an yi sallah an yi abin nan ba an ci abinci babu malamai suka ce kuma ba a ja inda aka ce manzon Allah ya tsaya ma yayi rawatib ba salloli na nafilfilu da ake bayan sallah raka'atul fajari kun ga kafin sallar asuba ana yi ko kafin sallar azhar ana yin guda hudu bayan azhar ana yin guda biyu bayan magariba ana yin guda biyu bayan isha ana yin guda biyu ko ɗaya baka ji an ce annabi yayi ba yana ga masallaci yake hawa minbari sai malamai suka ce ashe idan aka samu abin da ya fi su muhimmanci sai a gabatar da shi a kansu dan abin da annabi yake gaya musu a lokacin ya fi waɗannan nafilfilu mai mahimmanci an fahimta yin uwa dama akwai abin da malamai suke ce masa fiqhul awlawiyat ka san abin da ya kamata zaka zaka ba priority akan wanda yake ƙasa da shi ya kamata wannan karatu ne mai kyau da ya kamata musulmi su gane kowanne abu ka rinka kallon sa ka dora sha inda ya dace idan zaka yi abu sai ka duba da wannan da wancan wanne yafi to sai ka gabatar da wanda yafi to khutbar a lokacin da annabi yake abin da zai fito musu da shi muhimmancin sa yafi sallar nafila sai annabi ya aje sallar nafila sai yayi me sai ya ci gaba da hudu ba to da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hudu da ba a taba gani yayi irin ta ba awa kusan goma sha biyu annabi yana hudu ba sallallahu alaihi wasallam to shine sai yake cewa sai ba mu labarin abin da ya gabata da kuma abin da za a yi shine malamai suka ce daga cikin abin da Allah ya sanar da shi haka ne ko daga cikin abin da Allah ya sanar da shi Allah subhanahu wata'ala yakan tsinkayar da manzanninsa wani abu na gaibu abin da yake a ɓoye abin da aka wuce a baya shekara da shekaru sai Allah ya sanar da manzanninsa ko kuma abin da zai zo a gaba duk Allah yana sanar da manzanninsa alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasadan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alimul ghaibi Allah madaukakin sarki shine masanin gaibi babu wanda ya san gaibi sai Allah madaukakin sarki shi sa daga cikin abinda malamai suke cewa yana yana shiga babin ridda shine mutum ya da'awar cewa ya san gaibi kun ga daga cikin abin da yasa aka ce boka kafiri ne yana cewa ya san gaibi abin da zaka yi a gaba sai ya ce zai gaya maka shi wannan kafirci ne dan yana cikin mafatihul ghaib abubuwa guda biyar ba wanda ya san sai Allah maɗaukakin sarki wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan babu ran da ta san abin da za ta samu ko abin da za ta aikata gobe sai Allah sau ne zai ce maka ai gobe ko jibi za ka aure kaza mace iri kaza za ka yi arziki da ita ko za ka yi talauci da ita ko za ka yi kasuwanci iri kaza ko kada ina ruwansa yan ana aka ya aka yi sani babu wanda ya sani saboda haka Allah maɗaukakin sarki kan tsinkayar da manzanninsa wani daga cikin gaibu to saboda haka abinda manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya musu wani abu ne daga cikin gaibu ba gaba ɗaya ba ina fata an fahimta dan babu wanda ya san gaba ɗaya sai wa sai Allah subhanahu wataala ba haka bane wanda ya san komai da komai shine Allah subhanahu wataala shi shi kadai amma kan tsinkayar da manzanninsa abinda kai da ni da kowa bai sani ba manzan Allah ya sani shi kira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda za ku ga annabi ya ba mu labarin abubuwan da su fara tashin alkiyama da yawa annabi ya ce idan an tashi kiyama za a yi kaza za a yi kaza aka annabi ya sani Allah ya sanar da shi abin alkiyama gaibu ne abu ne da yake zai faru a gaba koyayye ne amma sai Allah ya tsinkayar da manzansa sai manzansa ya ba mu labari sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi an aisha radiyallahu anha qalat قال النبي صلى الله عليه وسلم wannan hadisi an karɓo shi daga uwar muminai na na isha Allah ƙara mata yarda ta ce annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce man nazar an yuti Allah falyuti'uhu wanda duk yayi bakance zai wa Allah biyayya to lallai ya cika wannan bakancen nasa wa man nazara wanda ko yayi bakance ay ya'si Allah zai saba wa Allah madaukakin sarki fala ya'sihi kada ya sake saba wa Allah madaukakin sarki ya kuma fahimci wannan hadisin da kyau annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce wanda duk yayi bakance zai wa Allah biyayya wanda ya bakance sai yi azumi wanda ya bakance zai yi sadaka wanda ya bakance zai yi umara ko zai yi aikin hajji ko wani abu na da'a to dolensa ne ya cika bakancensa dolensa ne wannan malamai suka ce shi asali bakance kala biyu ne akwai wanda ja'izi ne yinsa babu laifi za ka iya yinsa akwai wanda kuma yinsa makaruhi ne wasu malama suka ce haramun ne wasu daga cikin malama sun haramta shi bakancan da yake yinsa ja'izi ne shine bakancan da yake mutlaq annazarul mutlaq bakancan da yake kawai sakakke baka rataya shi da komai ba misali kawai ka ce nayi wa Allah alƙawarin yin azumi ranar litinin idan ta zagayo kafin kai wannan alƙawarin yin azumin litinin ba dole bane akan ka haka ne in ka ga dama kai azumi in baka ga dama baka sha ruwanka amma idan ka faɗa ka idan ranar litinin ta zo dole ne tilas ne wajibi ne akan ka sai kai azumin nan saboda ka ɗauka wa Allah alwashi an gane kuma in ka kalli bakancin zaga baka rataya shi da komai ba kawai cewa kai zaka ka ce lillahi alayya an atasaddaqa bi kaza wa kaza ne wa Allah alƙawari zan ba da sadakar naira dubu biyar misali fa nake bara ba cewa na zan yi ba misali misali ne yawwa to daga lokacin da kace ne wa Allah alƙawari zan ba da sadakar naira dubu biyar a lokacin sadakar dubu biyar ta zamto me wajibi idan ka mutu kafin a fitar da gado sai an ɗauki dubu biyar nan fa an ba da ita sadaka yadda ka san idan ana bin ka bashi kafin abin ne ka kafin abin ne ka kamata a biya maka bashi kafin a raba gadon ka sai an biya maka wannan bashi min ba'adi wasiyatin yusa biha audai ko yusi na biha audai haka sai an fitar da bashi to haka wannan shi ma bashin Allah ne wannan dubu biyar din sai an ɗauka an bayar in ba ka ba kuma an kaji Allah maɗaukin sarki ya tube ka bakance irin wannan shi wannan ja'izi ne babu laifi da'a ne ga Allah ana san sa Allah maɗaukin sarki ya yabi masu yin sai ce yufuna bin naziri wa ya khafuna yawman kana sharruhu mustati'a idan suke bakance suna cika bakancin su saboda suna jin tsoron wani yini da azaba sa bai tartsatsi ce bakancin da yake makaruhi wasu malamai suka ce haramun shine al-nadhru al-mu'allaq bakancin da yake ana rataya shi da wani abu shine galibi irin bakancin da muke yi kace idan na ci jarabawa zan yi azumin kwana uku idan Allah ya sa matata ta haihu lafiya zan ba da sadaka da dubu goma idan kayana suka zo lafiya zan yi kaza ba irinsa muke yi ba to wannan makaruhi ne annabi Allah madaukakin sarki baya san sa hadisin muslim annabi yake cewa inna ma yustakhraju min al-bakhil irin wannan bakancan kamar abu ne daga marowaci shi ba zai yi abin ba sai ya jingina wani abin saboda ka ta karfin tsaya sai a fitar da shi haka kawai shi ba zai wa Allah da'a ba sai an masa wani abu ku kalli abin da kyau ba zai wa Allah azumi ba sai Allah ya bashi wani abin kaga muqabalin abin da Allah ya bashi shi ma yake me yake wa Allah Allah in ka bani lafiya zan maka azumi Allah idan na ci jarabawa zan maka azumi idan bai ci ba fa ba zai wa Allah azumi ba yan uwa an gane to irin wannan bakancan makaruhi ne addini baya san sa e gwanda ma amma yi gwanda daina ba shi da wani amfani hadisin muslim annabi yace na anil nadri li'annahu la yaruddu al-qadara irin wannan bakancan ba zai ba zai mai da qadar Allah madaukakin sarki ba zai hana abinda Allah ya tsara kuma zai faru zai faru ba wannan abin da kace idan Allah ya baka zai yi daman can idan Allah ga dama baka zai baka idan kuma Allah bai ga dama baka ba ko da ka faɗa din Allah ba zai baka ba sai dai kai azumin to irin wannan ba kancan ba a san sa yan uwa idan muna yi sai mu daina shi to gaba ta bi annabi ya ce idan mutum ya bakance zai saba wa Allah kada ya saba masa yanzu mutum ya bakance ya ce idan Allah maɗaukakin sarki ya sa ya samu wani abu ya ce kwana zai yana shan wiwi an gane ko ya ce kwana zai yana kaza ko ya ce wallahi idan ya samu wani abu sai ya je ya taruwa ne kowa je wani ciwo kaga ya saban Allah ne ko ko mutum ya ce zai kyauta da dukiya wani saban Allah ne to shi wannan idan ya riga ya bakancan annabi ce kada ya yi shi irin bakancan da na Aisha ta yi hadisin da ya gabata ko ta ce ta daidai wa dan yar uwarta magana har abada yanke alaka da wani ka daina masa magana musamman ma wanda yake jininka wannan daidai ne annabi ya hana to kun ga ta yi yadda makaranta satin da ya gabata to idan mutum ya yi annabi ya ce kada ya yi to shi kenan kuma ba kancan da ya shi kenan ya ci banza a baka ci banza ba malami suka ce sai ka yi kafarar rantsuwa an gane sai ka yi kafarar rantsuwa ma'ana sai ka yanta bawa sai ka yanta bawa guda ɗaya ko kuma kai wa mutane guda goma tufafi maza ko mata ko kuma ka ciyar da mutum goma shine abin da za ka yi idan ba za ka yi waɗannan abin guda uku ba sai ba za ka iya ba sai ka azumin kwana uku na sha maimaitawa kullum sai ba za ka iya ba idan za ka iya ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku sai ka je kai azumin kwana uku bai ba za ka iya ciyar da mutum goma ko za ka iya musu tufafi kawai sai ka je kai azumin kwana uku ba kan sanka ko kuma ka fara ka tarantsuwa ko ta bakance ba ta ba don haka aya ta jera su fa kafaratu it'amu asharatu masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru ba sai Allah ya ce be famallam ku ji fa da kyau famallam ya ji wanda ba zai iya samu ba kaji sai ba za ka iya samu ba fasiya musalasati ayyami sai kai azumin kwana uku Allah ya ce zalika kafaratu aymanikum idza halaftu wannan shine yadda za ku yi kafarar rantsuwan ku idan kun rantsi to haka idan mutum ya bakance irin wannan sai ya ga sabon Allah ne bari ya karya shi to shi kenan sai ka fara ta rantsuwa kamar yadda kuka na Aisha da ta tashi karyar bakantanta mai ta yi bayi nawa ta yanta arba'in maimakon ɗaya arba'in saboda ita tana ganin girman abin da ta yi mai matsayi irin na ta irin wannan abin sai da ta yanta bayi ɗaya ɗaya ɗaya har arba'in ɗaya in ta yanta yayi amma sai ta yanta arba'in saboda haka idan mutum ya bakance zai ba Allah ya ba Allah idan mutum ya bakance zai saba wa Allah kada ya saba wa Allah amma in ya riga yi sai ya yi mai sai yi kafara Allah maɗaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi bukhari da muslim suka imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi na ƙarshe da zamu dakata akan sawa an ummi sharikin radiyallahu anha an karɓo daga ummu sharikin Allah ya ƙara mata yarda tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi qala haka ne amara bi qatlil auzaghi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi umarni da kashe tsaka ita ce alwazahu jam'inta al'auzagh ita ce tsaka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya umarci da a kashe me tsaka wa qala annabi yace wa kana yanfuhu ala ibrahim ita tsaka da kuke gani lokacin da aka ce a tattaro itace a ƙona annabi ibrahim a jefa shi ciki tana ɗaya daga cikin wanda suka zo suka rinka hura wuta in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana yanfuku ala ibrahim tana daga cikin masu hura wuta yanzu hura wutan tsaka me zai yi zai wani tasiri ba zai tasiri ba amma dai alal kalla an fahimci hura wuta dan wuta da ta ƙona annabi ibrahim wannan soyayya ce ko kiyayya kaga ba ta son manzon Allah kenan annabi ibrahim alayhi salam ko tana san sa to wannan abin shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta duk inda a ganta a kashe ta duk inda a ganta a kashe ta a hadisi na gaba shi ma yana da alaka da wannan wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce man qatala wa zaghatan wanda ya kashe tsaka fi awwal darbatin a cikin duka na farko guda daya duka guda ɗaya sai ta mutu falahu kaza wa kaza hasanata nabi yana da lada kaza da kaza da kaza zamu ji a gaba wa man qatala fi darbati thaniya wanda ko ya kashe tsaka a cikin duka na biyu falahu kaza wa kaza hasanatan shi kuma yana da lada kaza da kaza dunal ula ladan sa bai kai na farko ba wa in qatala fi darbati thalitha idan ya kashe ta a duka na uku falahu kaza wa kaza hasanatan yana da lada kaza da kaza shi ma ladan sa bai kai na mai ba na biyu وفي رواية وترواية كما تتشو من قتل وزغن wanda ya kashe tsaka fi awwali darbatin a duka na farko kutiba lahu mi'atu hasanatin za a rubuta masa lada ɗari lada ɗari fa in ka kashe tsaka nawa ce a gidanku yanzu da ka je ka ɗau ka ɗau takalmi ka tafi neman lada ɗari ƙwarai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi to fi saniya duna zalika idan a karan farko duka na farko baka iya samun dama ka kashe ta ba sai na biyu to duna zalika ladan ka bai kai ɗari ba za a rage maka ladan an fahimta yawa sai a baka irin ko saba'in ko sittin haka wa fi salisa duna zalika idan kai na uku na biyun ma bata mutu ba ka tafi na uku shi ma za a rage maka lada na hudu a rage maka lada na biyar shi ma a rage maka lada duka haka za a yi ta yi rawahu muslim imam muslim rawaito wannan hadisi qala ahlul lugha malaman larabci suka ce alwazagu abinda ake nufi da alwazagu al'izabu min samin abarasa shine babba daga cikin tsaka samun abaras sunan tsaka ne da suke kiranta da shi ko su mace bintu bintu brais duk suna kiranta da shi ma'ana sunan tsaka ne to babba daga ciki ita ita ita ce ake ce mata alwazag tsaka yan uwa tsaka ɗaya daga cikin ƙwaro kamar da imamu nawawi ya faɗa ya ce ɗaya daga cikin ƙwaro masu cutarwa ya tabbata cewa tsaka tana da dafi tana da dafi a tattare da ita shi sa wasu suka ce idan tsaka ta shiga cikin gari ko ta shiga cikin abinci ko ta shiga cikin wani abu ta yi birgima a ciki mutum ya ci abincin ko ya amfani da abincin cuta albaras tana iya kama shi albaras eh tana iya kama mutum so da tsaka zama da ita babu alheri annabi ya kira ta da fasiq kun sa akwai dabbobin da annabi ya kira su fasikai ko a cikin hadisin bukhari da muslim ina ji hadisin abu hurairah annabi ya ce wasu dabbobi guda biyar ya ce fawasiq yuqtalna fil hill wal haram ya ce wasu dabbobi guda biyar fasikai ne za a kashe su ko da a cikin harami a gansu ko kuma inda ba a harami ba za a kashe su ka'ida duk abin da yake a cikin harami an hana taba shi ko farauta ba a cikin harami amma su dabbobin annabi ya ce ko a cikin harami aka gansu saboda ba su da kirki a kashe su irin su miciji irin su kunama irin su bera irin su mahaukacin kare irin su shirwa da sauransu to tsaka ma tana cikinta ko a cikin harami ka ganta ka kashe ta saboda ita ma fasika ce duk dabba ta take mai cutarwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai suka ce wannan hadisin zai shiga cikin in ganta in ganta harami za a iya kashe ta saboda haka bai kamata a ce mu rinka zama da tsaka a cikin gidajenmu ba tun da ka ji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da Allah subhanahu wataala yake masa wahayi ya fi mu sanin komai mai amfani da mai cutarwa haka ne ba wani likita a duniya da likitancinsa ba Allah maɗaukakin sarki ya bashi basira wannan likitancin ba ko akwai to da haka Allah maɗaukakin sarki ya fi mu sanin komai ya gaya wa annabinsa matsalar tsaka annabi ya gaya mana ya kamata mu guje ta kaga da irin su tsaka irin su bera duk bai kamata mu rika rayuwa da su a gidajenmu ba amma yanzu gidajenmu ɗaya inda babu bera ba haka bane wallahi matsala ne zama da bera matsala ne don yana ɗaya daga cikin abin in ba ku sani ba shine ɗaya daga cikin abin da aljanu suke amfani da shi wajen sa gobara a gida wallahi wannan ɓera da kuke gani ta rana annabi yana sallah wani ɓera ya je ja wani tsimma ya zo ya sa a shimfiɗar manzon Allah tsira da amince tsara ta a gare shi sai da wani waje ya ƙone kamar kamar irin dirhami haka kamar dirhami yana ɗaya daga cikin abin da yake sa gobara a gida in ba ku sani ba ɓeraye da irin waɗannan abubuwa duk bai kamata barin rayuwa da su ba to amma ga nan da yawa duk ko ina ga nan Allah ya madaukin sarki ya samu dace ina gani sai mu dakata anan yan uwa saboda lokaci ya riga ya yi abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله